أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ci gaba da karatunmu na alfiyatu bin malik za mu tashi ina ne muna hurufin jarri ko
بالانتهاء أتى ولا منعه
na'am Mhm. to lilinta hatta walamun wa'ala إلى
na'am إلى
اوكي ده شكرا الحمد لله نعم اوكي كده. للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا تو حتى كاغا حتى ولام da lamun wa ila da ila lilintiha sukan zo da ma'anar intiha ulgaya watan abu ya kai matuka kaiwa matuka misali sirtul, sirtul bariha ila akhirin laili watan nayi jiya nayi tafiya har zuwa karken dare kaga ila din nan tana nuna intihaul gaya ne Ko kun gane au ila nisfihi ko kuma ko kuma har zuwa a rabinsa sannan salamun hiya hatta matala ilfajiri kaga hatta matala ilfajiri takan shiga suna ne na karki a cikin jumla kaga hatta nan ta fa'idantar da gaya sannan kuma kullum ya jiri li ajalin musamma ai ila ajalin musamma kaga nan li ajalin din nan lamun nan ta fa'idantar da gaya shine yake nufi da hatta wa lamun wa ila lilintiha wa min wa ba'un yufhamani badala to wa min sannan kuma kaga harafin min na daga cikin huruful jarri kamar yadda hatta da lamun da ila suke su ma huruful jarri wa ba'un da ba'un amma waɗannan harufa guda biyu min wa ba- min wa ba yufhamani badala sukan zo da ma'anan badal mai musanyan misali inda aka yi amfani da min da ma'anan badal faɗin Allah madaukin sarki a razitun bil hayatid duniya min al-akhirah ay badal al-akhirah nan min tana da ma'anan badal kamar yadda malamai suka ce haka nan ma faɗin Allah madaukin sarki walau sha walau na sha ula ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlifun ay badalakum kaga minkum ay badalakum kaga nan ta zo da ma'anan badal kenan mu fahimci wannan ko yau akwai wani littafi manzumatu zam- manzumatu zawawi annazum zaw afwan زواوي منظومة وزواوي eh ma- anna- manzumatu zawawi ko yawwa to muna faɗi a kan harfa so muna fatan insha Allah sun ta'ala zuwa lokaci za mu samu daman sa wannan shi ma zai taimaka maka sosai da kuma rasmul mabani shi ma ah, ma'ani huruful jar so yana da kyau mu same su waɗannan littafan za su taimaka matuka wajen baka ma'ana da waɗannan haruffa suke zuwa da su mun gane ko domin waɗannan huruful jaris a sukan yi munawaba sukan zo da ma'a- da waɗansu ma'anona ɗoriya akan ma'anonin da sukan zo da su Allah ka samu dace yawwa wannan daura da muke son zamu yi lalle lalle ai ko- kowa ya kokari ya ga ya musharaka alqira'atul rashida aljuz'u thalith insha Allah ta'ala za mu kawo nasu usuluboba wanda yake kuma sun ɗoriya akan waɗanda muke yin su da insha Allah ta'ala da nazmul warakat insha Allah Allah ba mu sa'a wallamu lil mulki wa shibhihi wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi وزيده الظرفية تستبن بباه وفي وقد يبني وقد يبينان السبب واللام للملك لام تكن زود معنى ملك وتملكا كمان كتشي الكتاب لك كاغا لك دين لام دين تنا نونا ملك ني mallaka kamar lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lillahi mulku samawati kaga wannan lamun anan tana nuna mallaka ne a na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ga mulkin samai da kasai ga baki ɗaya ga Allah shi kadai wa shibihi da abin da ya kamanci mallaka din ka misali shibahul mulk kaman ka ce aljullu lil farasi wal babu lidari kun gane ko aljullu lil farasi kaga nan ai dokin ba hakikani ya mallaki wani abu bane amma kana dankata dai abin zuwa dai gare shi ne wal babu lidari alquflu lil babi ai ba mutum bane amma wannan shibahul mulki kenan mun banci wannan ko alquflu lil babi والنافذة مثالي القفل للباب ال- ال- ال- النافذة للدار شين معنى شبه ال- شبه الملك وفي تأدية هكذا ما لا من تكنزو ده معنى تأدية كمان فهب لي مل آه، فهب لي لي إنن فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب كن غاني fahabli wannan lamun din tana da ma'anin ta'diya ta'diya watan fi'ilin hab ya mai shi muta'addi saboda zuwan lamun din nan mun gane ko kamar ka ce wahabtu li zaidin malan asalin shi wahabtu zaidin malan ko to nan sai ka sami isantuwa ta hanyar lamun din nan domin ka fa'idanta da ta'addi shine ma'ana wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi wa kufi har har ma sannan ma an bibiye ma'anan ita lamun litta'lil watan takan zo da ma'anar ta'lili ita lamun din ba watan tana nuna mene tana nuna dalili ka misali wa inni la ta'aruni li dhikraka hizzatun mun yi shi cikin qaddan da ko kaman qaddal usfuru ballala ballalahu ballalahu alqatru kaga wa inni la ta'aruni li dhikraka hizzatun wato wata girgiza ta musamman takan same ni li dhikraka takan bijiro mini li dhikraka dalilin tunaninka kaga li dhikraka ai nan lamun din ta fatan ta da ta'lili wazidi sannan kuma lamun din takan zo da ma'anar za'ida kamar ka ce li zaidin darabtu in kuntum lirru'ya ta'burun wannan lamun din za'ida ce in kuntum lirru'ya ta'burun sannan kuma an jima laraba sun ce darabtu li zaidin ya kamata a ce darabtu zaidan ne to wannan lamun din za'ida ce kawai darabtu zaidan mun fahimci wannan ko shine wazida wazarfiyar sista bin biba wastabin sannan ka nemi bayanin zuwan zarfiya biba da ba'un wata ma'ana ba'un takan zo da ma'anan zarf tana nuna cikin abu kamar faɗin Allah madaukin sarki wa innakum lata'aruna an afwan wa subhanallah wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil laili ai wa fil laili wa fil laili mutanen annabi lut kukan wuce garin da aka halaka waɗannan mutane ah, da safiya lokacin safiya wabillil har ma cikin dare ma kukan wuce su kukan wuce wannan garin da aka halaka da waɗannan mutane shine wazarfiya nan ba'un tana wabil laili tana da ma'anan fi ne a nan mun gane shi ko wa fi wa qad haka ne bayyana ne sarrafa wa fi wa kad yubayyana ni sababa hakanan kuma fi bayan ma'anan zarfiya da ita take karantarwa takan zo kuma da ita ba'un takan zo da ma'anan sababi dalili fa bi zulmin min alladhina hadu ai fa bi sababin kun gane fa bi sababi zulmi min alladhina hadu dalilin zalunci da waɗanda suka da waɗanda zaluncin da waɗanda suka ah, yahudawa suka yi haramna ai bi sababi zulmihim ba kaga nan ba'un ta zo tana nuna dalili wa bi saddihim an sabilillahi kathira shi ma nan haka fi inda takan zo da ma'anan zarfiya zaidun fil ba- fil masjidi kaga nan ta zo da ma'anan fil masjidi wannan kuma shine ma'anan takan zo da shi ita fi galibi takan zo da ma'anan zarfiya ne ita fi makastu fil iskandariya kaga fi din nan to misalin fi ta zo da ma'anan sababiya fadin manzo sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasat hako ai bi sababi hirratin ko eh, abin nan tana nuna ma'anan fi din nan tana nuna ma'anan dalili ne mun fahimci wannan ko shine wa qad yubayyinani as-sababa haqiqa ba'un da fi sukan zo da ma'anar sukan bayyana da ma'anar sababi بالبسط إن وعد عوض السك السكي ومثل ما ومن وعن بهلتكي to ista'in bil ba ka nemi taimako da ba'un watan kakan zo da ba'un lil isti'ana kamar inda ka ce bismillahi watan kana neman taimakon Allah ne wajen wannan aikin da zaka yi bismillahi a akulu misali wajen cin abinci kana neman taimakon Allah idan ka ce katabtu darsa bil kalam ka nemi taimakon Allah wajen yin rubutu ta hanyar mene alkalami to kaga bawon ta zo da isti'ana da ma'anan isti'ana sannan kuma wa'addi takan zo da ma'anan ta'diya kamar ka ce zahabtu bi zaidin zahabtu bi zaidin fadin Allah ma- madaukin sarki ma zahaballahu bi nurihim nan bawon ta zo da ma'anan menene ta zo ta zo da ma'anan isti'ana ne ta'diya afwan ta'diya ta'diya awid kuma takan zo da ma'anar musanya kamar misali ishtaraitul farsa bi alfi dirhamin kaga bi alfi kamar wannan ba'un din tana nuna ka mika dubun ne sai ka musanya wannan kuɗi da mene da doki watan ka mika kuɗi aka baka doki kamar ka ba da kuɗi ne maimakon musanyen mene doki to tana nuna ma'anar a ta'awid ke shine awid ma'anansa kenan a takan zo li ta'awid musanyawa ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah kenan su sun musanya rayuwar duniya rayuwar lahira da mene da ta duniya al-sik takan kuma zo da ma'anan ilsak kamar ka ce marartu bi zaidin wato ilsak shine a, ta'alluqu ahadil ma'anayaini bil akhar wani abu ya mannu da da- wani abu ya mannu da daya kaga yayin da kace dinnan maratu bi zaidin wannan ba ne tana nuna islak ne kenan ka zo ka wuce kaman kana manna da jikin zaidu ko kuma ka wuce ka wuce ga ka ga zaidu kana kurkusa da shi kila ma jiki ya gogi juna ka wuce ga ka ga shi ilsak kenan eh wamsahu bi ru'usikum shi ma gashi nan mun fahimci wannan ko wa mithla ma wa min wa an bi hantiki to Mhm. takan kuma zo da ma'anar ma'a kamar ka ce bi itu thauba bi tirazihi ai ma'a itma tirazihi na sayi tufa tare da wannan tiraz ado da aka yi min shi ko makamanci wannan kamar ka ce sharibna sharibna bima'il bahari sharibna bima'il bahari ka ganin ta zo da ma'anar mene min kenan sharibna bima'il bahari ai min ma'il bahari kaga ba'un ta zo da ma'anar fi- um, ba'un kenan ko Aha, wa mithla ma takan zo da ma'anar ma'a takan zo da ma'anar ma'a shine kaman bi ita thauba bi tarazihi ai ma'a tarazihi mun gani wa min kuma takan zo da ma- ah, wa min wa an intik biha haka nan kuma takan zo da ma'anan ita bawon takan zo da ma'anan an sa'ala sa'ilun bi azabin wake ai an azabin wake kun ga nan ba'un nan ta zo da ma'anan mene ta zo da ma'anan an sa'ala sa'ilun bi azabin ay an azabin fasabbih to sai ce ko mene wannan fa duk ma'anonin ba'un ne fa ba'un takan zo da ma'anan isti'ana takan zo da ta'ad- da ta'addi takan zo da ta'wid takan zo da ilsaq takan zo da ma'anar ma'a takan zo da ma'anar min takan zo da ma'anan an in tukbi haka yi furuci da ita da ma'anan an kun gani duk wannan an ne ala ala lil ila wa ma'ana fi wa an bi an tajawuzan ana man qad fatin akan yi amfani da ala da ma'anona da yawa daga cikinsu akwai alistila ɗaukaka zaidun ala statahi kaga ai musta'alin ko kuma ista'ala ala ala statahi kenan kaga ala nan tana da ma'anar menene ɗaukaka akan wani abu wa bi ma'ana fi wa ma'ana fi takan zo da ma'anan fi kaman wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha ala hini gaflatin min ahliha ai fi hini gafla kaga ala ta zo da ma'anar fi a nan gurin kamar yadda malamai suka ce Wad- ah, shine wa ma'ana fi wa an kuma takan zo da ma'anan an kun gane kamar ka ce ramaitu sama anil kausi na jefa eh, kibiya ya wuce kun gane ko an alkausi ga barin eh, baka watan kaga da kai jifa da da kai harbi da bikiyan kibiyan sai wuce ta ina kaga sai ya fita daga wannan baka zuwa ga abin da kake son ka harba ramaitu bis sahami afwan ramaitu sahama an alkausi kaga tajawaza min alkausi ila ila ila ramiya sannan kuma takan zo da ma'anan wabi ma takan zo da ma'anan ba'ad ok afon bari mu koma can bi'an ko kaga takan zo da ma'anan an wanda ke nuna mujawaza ƙetare abu daga abu zuwa kaza shine tajawuzan mun gane shi shine kaman wannan ramaitu ramaitu saha- ramaitu sahama anil kausi kaga nan ta- ta zo da ma'anan mujawaza kenan shine sai ce wa fi an wa an kaga an bi an tajawuzan takan ya bayyanu an takan zo da ma'anar tajawuz mujawaza ana ya bayyanu man kad fatin ga wanda ya kiyaye haka akan ce wani fatinun wato mai kaifin kiyayewa wa kad taji mawdi'a ba'din wa ala kama ala mawdi'a an qad ju'ila wa kad taji mawdi'a ba'din sannan kuma ita takan zo da ma'anar ba'ad an takan zo da ma'anar ba'ad kamar yadda Allah ya ce la tarkabuna tabakan an tabakin ai la tarkabuna tabakan ba'ada tabakin kenan ma'ana wa'ala haka nan kuma takan zo da ma'anar ala lahibnu ammika wani mai waka ke cewa lahibnu ammika la afdalta fi hasabin anni wala anta dayyani fatahzuni أي لا أفضل لا أفضلت في حسب علي so nan ma- ba takan zo da ma'anar takan zo da ma'anar ala kama ala mawdi'a an qad ju'ila kaman yanda takan zo da ma'anar a wa ala kama ala wa ala sannan ala kuma takan zo da ma'anar wa qad taji mawdi'a ba'adin harafin a an yakan zo da ma'anar ba'ad ko wa'ala takan zo kuma da ma'anar ala kamar misali lafazin ala kamar yadda ya zo cikin baitin mai baiti ke cewa wa baitin waka mai waka ke cewa إذا رضيت علي بنو قشير لأمر الله أعجبني رضاها كاغا إذا رضيت علي كاغا علي إن تنا da ma'anan ta zo da ma'anan menene anni ne anni mun fahimci wannan ko shine alama wudi'a an qad ju'ila qad ju'ila min ne ko an ƙarshe na ce min min kad ju'ila ne ko an ju'ila
an qad ju'ila ne
na musu isa eh ala takan zo da ma'anan an an sanya ta haka mun bance ne ko shabbi bi kafin wa bi hatta alilu qad yuqna wa za'idan li tawkilin warad shabbi bi kafin ka kulla mushabaha da kafin laysa ka mithlihi shay'un zaidun kal asadi zaidun kal asad nan tana da ma'anan kal muhul yagli fil butun kafin tana da ma'anan mushabaha ne tana fa'idin da mushabaha wa wa bi hatta alilu qad yu'na to wa qad yu'na ta'lilu biha kafin takan zo da ma'anan ta'lil wa dhkuruhu kama hadakum ay wa dhkuruhu li li hidayatihi iyyakum kun gani wa dhkuruhu ku gode ma Allah kama hadakum ai saboda dalilin shi da tadda ku da yi so kaga nan kafin ta zo da ma'anan mene ta zo da ma'anan ta'lil kenan kaman kenan me na daga cikin dalilan godiya da zamu yi ga Allah ya shirya da mu wa za'idan litaukidin kuma kafin takan zo da ma'anan takan zo da eh, takan zo za'ida litaukid shine suka kawo laysa kamithlihi shay'un kaga ai kafin da mithl duk suna da fa'idanta da ma'ana ɗaya ne to kamar an yi maimaikon da ba shi da fa'ida kenan a'a yana da fa'ida don an ce maka za'ida ba yana nufin ba ta da fa'ida ba ne so kafin din nan tana da ma'anar ta zo ne tana ma'ana- da ma'anar mithl amma an zo da ita ne da taukidi za'ida ce da taukidi kamar da malamai suka ce wa kad ta'ati okay to takadirin baitin yona sai ka ce afuwan to na karanta wani ba ba baiti ne karanta ba yau na wa za'ida li tawkidin warad ko wasu to min asman
Eh, to ina ganin bari mu tsaya nan insha Allah ta'ala idan ubangiji Allah ya kai mu sai mu karfe sannan kuma sai mu shiga cikin abin nan so idan dai muka samu waɗannan littattafai za su ƙara mana bayani dangane da abin da ya shafi ma'anonin da waɗannan huruf suke zuwa da su abin da Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyara da kuma yin amfani da littattafan tafsiri domin littattafan tafsiri kamar su albahar muhit za su nuna maka ma'anona irin na waɗannan harufan ɗin fatul kadin shokani da dille littattafan da suka kul- ba da kulawa sosai da a wajen bayyanar da ma'anonin waɗannan haruffa insha Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk